بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da ɗaya ko a watan jumadar nuna shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya da hudu da arba'in daidai bayan kira annaba alaihi salatu wasalam daga makon zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul maryam kuma mun yi darasi guda hudu yau za mu tashi darasi na biyar kuma darasi insha Allah ta'ala na karshe a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi aya ta 75 daidai muna da kowa ne da mana jagoranci ya zama biyawa da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ai a 75 ko oke 76 76 أويجيد الله الذين أسلموا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله madaukakin sarki yace wa yazidu Allahu alladhina hadau huda lalle Allah madaukakin sarki yana karawa alladhina hadau wadanda suka nemi shirya ubangiji madaukakin sarki hudan yana kara musu shirya saboda haka wannan ayat tana da cikin ayoyin da ake nuna cewa lalle al-imani yazidu wa yanqus imani yana da duwa kuma yana raguwa ba kamar yadda wasu akida mara kyau take tabbatar da cewa al-imani jami la yazidu wa la yanqus saboda haka imani yazidu wa yanqus idan Allah barakatin sarki yace wa idza ma unzila suratu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun kaga wannan ayar kadai ta nuna cewa lallai imani yana da tuwa kuma yana rabuwa gashi kuma Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan ladina amanu aminu ya ku wanda kuka yi imani aminu ku ƙara wani imani saboda haka imani ya zini imani yana da duwa shi ma ake da matakai uku dangane da musulmi musulmi na farko sannan mumini sannan muhsini mumini gaba yake da musulmi da musulmi muhsini gaba yake da mumini matsayi matsayi ne idan mutum ya fada matsayin muhsin ya kai kololuwa a matsayin wato wato biyayya ga Allah domin an tambaya annabi ne da to kana mari ihsan ne da ta abu da Allah ka annaka tarawu shine da ihsan ka annaka tarawu dan kuma qalatil a'rabu amanna Allah ya ce kun lam tu'minu walakin qulu kaga ji imani da al-islam ba iman saboda haka imani shine gaba da al-islam sai Allah barkatun sarki ce wal baqiyatu salihat wannan kalmar mun tattauna ta a cikin wato suratul ghafir surar baya albaqiyatus salihat wasu ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah amma nan sai mafi inganci shine duk wasu ayyuka alkai banda wayannan din ba sallah azumi zakka ta da zumunci duk su ne albaqiyatus salihat kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul ali imran قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد يا الله يتقى من السوى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستكبرين بالأسحار كما يزورنا الباقيات الصالحات ذكر استغفاري siyarwa sada zumunci duka wala yake alheri shine alwaki ya tsaya amma dai wanda din ba aka fara subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kuma alwaki ya tsaya Allah yake khairun inda rabbik yusuf ka fa alheri a wajen ubangijinka sawaban na lada idan kana yin wayna abubuwan zaka tara lada mai yawa wa khairun maradda kuma shine mafi alkhairin makoma idan mutum yana ambata Allah madaukakin sarki ko shakka babu wato zai ji dadin rayuwarsa ala ni zikrillah tatma'innul qulub abin da yake sa zuciya ta nutsu karka jin dadi kai kadai kana da dadi ko baka da kudi shine ambatan Allah sai Allah yake
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عمدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ya fara'ita alladhi kafara bi ayatina ba ni labarin wannan da ya kafircewa ayoyin mu wa qala kuma ya rika cewa na uta yalla wallahi sai an bani ko sai an ba mu malar sai an ba mu dukiya wa waladan da yaya waye ne wannan katobaran shine Atib bin Wa'il mahaifin Hisham bin al-As da kuma Amr bin al-As kakan Abdullahi bin Amr bin al-As shine wannan katobaran Khabbab ibn al-Araq kamar da Imam Ahmad ya fitar a Musnad nasa Khabbab ibn al-Araq shine yazo ya masa aiki matsiri sai yake ba shi kudin sa na aikin da yake yake ba zai bayar sai ka bani kudi in baka bani ba zan baka da Allah sai yake to ai alahira ba lahira da kake magana an mun je can ma da ƴaƴana da dukiya ta ran dai ya ga yamar wannan wai alahira ma da ƴaƴansa da dukiyarsa zai dai to shi Allah bar wa sai zargi ce a fara'aitan ladhi kafara bi ayatina ba ni labari ko kai mamaki ba ka ganin wannan da ya kafurce wa ayoyi wa qala hayyana cewa la uta yanna wallahi sai an bani malar dukiya wa wani da da yaya inda ba Allah ya ce yau mala yafa malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yau la yafiru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa wali amma wai yake cika bai cewa rana alkiyama ma da ƴaƴansa zai tafi da kuma dukiyarsa bai mahaifin wa mahaifin wato hijab da amru bin al-as wannan babban sahabu yana cikin sakatarori na annabi alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce ya tsala al-ghaiba shin ka leka gaibu ne ko ya leka gaibu ne ya gano an shafi hamzatul istiqama da saboda hamzatul wato hamza ta asalin kalma amma astakbarta ne am kunta min al-ali a astakbarta sai aka shafi wato hamzatul istiqama atala al-gaibu shin ya leka gaibu ne amita kada inda ba mali ahada ko ko yayi alƙawari da Allah shi da Allah Allah ya ga ba cewa ranar alkiyama zai je da rayuwar da dukiya shi ma da ibnu jarir tabari da ibnu kafir ke cewa sai ai kari magana ta uku cewa ko kuma ƙarya yake ko dai duniya alƙawari da Allah ko ya ne kalawul mahmud ya biya gano ko kuma ƙarya yake wanne ne daga ciki ƙarya yake to shi da Allah madaukakin sarki yake kalla gashi nan ba yake ba haka bane ba ɗaya daga cikin wa'ansa kawai ƙarya yake shi ne amsa sanattubu ma yaqulu sanattubu za mu rubuta abin da yake faɗa ai da ba rubuta wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ma yajibu min qawli illa ladayhi raqibun ashe ba rubuta ba za mu bayyana za mu bayyana domin an riga rubuta ma ya kulu abin da yake faɗa wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan mu ƙara masa azaba akan azabar da za a yi masa da dadi me yasa dama da yake a kafirin kan ya mutu da azaba ta zai ba yanzu ya kara da kaso kwara kuma yadda du isman kenan saboda haka ga kawo wato laifin kafirci daga kuma azaba wato tanakkubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi wanda sai Allah yake wa narithu sannan za mu gadar masa ma yaqulu abin da yake fada wa yatina fadlan sannan kuma wato ko kuma za mu gaje ma ya kulu abin da yake faɗa na dukiya da yaya waya tina farda sanar zai zuwa alkiyama su kadai walakadi walakadi ji tumuna furada kama kalakalakum awwala mawa hakika za ku zo mana ɗaiɗai ku kamar yadda muka halice ku karan fari ya tabbata kuwa ƙarshen asibin wa'in kafin yawa duniya kafin a je kiyama ba sai da Allah ya nuna maka ƙarshen sa domin Abu bin Wa'il sai da Allah madaukakin sarki ya kwato ya'yan ya shi yadda su suka musulunta kaga dai wanda dai su hudu za mu gaje su sun zama na sannan Allah ya ce wa yatina fasa shi kada yin da yazo domin abin da ya faru da shi jaji ya kado a cikin daji ba kowa daga ji sai jaji jajin wato yana kan jajin sai ta tsaya jin zafi wato kayar jajin sai ya shuku da ya wurgabi ya ya ta harbin sa sai da ya mutu shi kada ya mutu a cikin daji asibin wani shi kada ya mutu a daji tun a duniya Allah ya fara nuna masa wato ka tobara da yi shi za ka tobara mutum ya gaya wa Allah magana Allah madaukakin sarki a duniya yake fara wulakanta shi in dai zaka gaya wa Allah magana to tun daga duniya zaka fara gani to shine Allah yake wa atina farda shi kada ko zai zama da filo yadda aka haifo shi tsarara to haka zai koma tsarara gaban Allah madaukakin sarki sai Allah yake واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا Allah madaukakin sarki yake wattakhadhu min dunillahi aliha sun riki koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin ababan wato bauta sune alloli yakunu lahum izzan dan su zamto sune masu buwaya a gare su wato masu tallafa musu a duk abubuwan da suka sa gaba ya Allah yake kalla ba haka bane dama kalimatu rabi'i wa sadri haka kalla take ne ba haka bane sai kuruna bi ibadati da sallu ababan da wato suke bautawa da wanda ake bautar wato da su gaba ɗaya za su kafurce wa juna isa ba za allazina tubi'u min allazina tabi'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala allazina tabi'u law anna lana tawratan fanatabawa minhum kama tabawa'u minna Allah yake kadhalika yurihim Allahu a'malahum asaratin alaihim wa ma hum bikharijin min an-nar saboda haka wannan shine abin da yake tabbata Allah yake ranar kiyama wanda aka bautawa da wanda suke bautar za su yi zage wato zage zage a gaban Allah madaukakin sarki su wanda aka bauta sai ba ruwan mu ku a mu muka samu a suratul azab har cewa ce ya ubangiji ati mu da yabai min al'azab kanin min ka musu azaba ninki biyu akan wanda za ka yi mana wala anhum la'anan kabira a wata kirara wala anhum la'anan kaseeran kai mun ka tsiye musu waya da tsinuwa Allah ka tsiye musu tsinuwa mai yawa ko babban tsinuwa to Allah madaukakin sarki yake to kowa za ya bar azaba ne iya gurgurdan abin da yi idan Allah madaukakin sarki yake sai kuru na biya bani ke da sanu za su kafin cewa a ibadati wato waɗanda suke bautawa wa yakunu alaihim bidda lalle za su zame musu biddan wato kibiyoyi kibiyoyi a wannan ranar ta alkiyama sai Allah madaukakin sarki yake ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم تر إن واتباك جميل أنا أرسلنا الشياطين مو من تنكتو واتو شيطانو على الكافرين دنجل الكافرين ta'udduhum suna fusgar su azzan da azza da hazza yana nufin fusga saboda haka suna fusgar su azzan wato mutukar fusga shine zaka ga Abdullahi da Abbas yake cewa tabwim igwa'an shine halakar da su zaka ga miki dan da yazo in dai abu dai dan ne nan da nan sai ga mutane su yi idan harka ce ta kula yanzu mutumin da yake bai da kudi haka yi man magana sai ba da dubu biyar to shine ke dan sai yana an jingila shi ke rage sauri amma harkar Allah wadanda masallaci ne za a gyara ba naira ɗari sai ke dai ya rika zan waye wato fakalau a ce da ne aidukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha yace ban ka tire da dubu ɗayan nan yanzu kana fasa ta za ta kare haka ne ga yamma kana fasa ta za ta kare amma can saboda gurin neman suna ne kuma haka ce ta shedan sai bayar ba ka gani yanzu dan siyasa sai ba da miliyan hamsin harkar siyasa amma ya kasa ba Allah ne ya hamsin ina an zuwa harkar masallaci za a gani ba ruwan sa idan ka ga yana ta haka ko to duba yake kanwar yake ne ba a aljihun da shi ne canjin goro ita zai ba wa Allah sannan kuma a duniya ta zai iya ɗauka ya wani abu na banza ma yanzu mutum zai iya ba wa wayarsa naira dubu goma amma ba zai iya ba Allah naira ɗari ba dubu goma ba duk talautin mutum za ka yana ciyar da wayarsa yana ciyar da ita amma baya iya bayar da abin da zai infa al-infaqu fi sabilillah to wannan sharri ne nake da wanda zai zo ta gaya ma wannan kuma wani abu wallahi azim kaje ka tambayi wanda suka saba kyauta duk wanda yake kyauta za ga Allah baya hana shi aka ɗabi'ar kyauta take saboda haka wannan ɗabi'a ce ta Allah bani ta hadu salam shi za ka ce saboda kyauta da na ga ai ba wato a ƙasa ta tsinta ba da aka ce har gida tana siyarwa sai da gidanta kawai sai sadaka da kuɗi Abdullahi ɗan Zubair wani wata ran yazo mata wuri yana yana gwamna yaji cewa ta sai da gida wato dirhami dubu ɗari biyar ba ɗaya ta raba kuɗi an zo shan ruwa ba ba kuɗi ita wato bai wata tana siya da ita yanzu yanzu dan Allah ran ki dade dan nama ba na naira 50 ba za a je mana wata ce ba ki tuna mun bai to shi da yaji labarin ta je da wani gidan ta ta raba kudin sai ji ya sa mata takunkumi da biyo ba za ta gara fili wani abu ba shi ne take da biyo ba ita ba ki har abada yaran da a gidan da ya girma to ita ce umma Abdullahi din da ka jara faɗa ai dan addu'a ne ita wata ba aiwa ba tana ganin ya za a yi dan da muka haifa a cikin mu ji zai ga mana wannan sallah da ƙarshe dai ne ba kace wallahi ba ba yiwa kai dai ne ne maslaha eh da zuwa kace in in ya ƙara zuwa gidan ta jiran da ya baci jiran jiran da ya baci sai da taje sai da wato sai da yaje ne mu ɗan uwan wato mahaifiyar Annabi Ali da Rasul suka zo su biyu suka shiga gurbi suka yi sallama kace wa alaikum salam zuwa suka ce mu ne mu shigo sun lullube shi da babban riga saboda ta ganji za ta kore tace eh duk suka ce dukan mu ita ba ta san da jiwa eh dukan ku suna shiga kawai sai kawai yana zuwa rungu ne ya sa kuka ya rika kuka su ma suka dugun da suna ta bata hakuri dan girman Allah shi ya suka su kawo hadisi ta kawo aka rika bugawa da ya kalle ne take to a daka ta yaya ta yadda za ta yi kafara to shi ne ta yi kafara a wajen kafarar raƙumi zai da sayar da raƙumi wato ya kai ɗari ya kai ya kai kusan ɗari biyu dan sai da aiko mata da raƙuma shi ma guda hamsin ko abin da ya kamata cewa ga shi nan amma sai masa wani kan ya ƙara ka koma a dabul mufarad za ka ga wato abubuwan da ya faru dangane da wato nana nana shi za ka ce tsakanin aisha da kuma waye ya fi kyauta aka ce bambancin su kawai kowace tana da kyauta bambancin su tana na Aisha duk abin da yazo yana zuwa za ta rabu ita kuma Asma'u ce ta tara in ya taru gaba ɗaya za ta rabu tara ji za ta ganye yawa ita ko wanda yana zuwa za ta yi wa duk ta rabu to wallahi duk wanda yake da kyauta za ku ga Allah madaukakin domin Allah madaukakin sarki ya sa kai sanadiyar wancin abincin wani to zai hana ka ba amma daga lokacin da kake makalewa sai Allah ya baka da dabaraka sai Allah ya baka da dabaraka zaka kuma kyauta kai rowa ya jire ta yawa amma wallahi iyayen mu da an kai shawara zaka ko zuwa kuka yi da kakar ku zaka ta nemi wani abu ta ba mu sai ta to wani abu abu ne a jiki kuma za ga iyayen mu har da boko ta zo ba ta mutu amma in bokon zamani lissafi yake saboda bature ya gaya maka kudin ka dubu talatin da biyar ne a wata saboda haka idan kai kaza wato za a yi kaza wai stili haka wani muke fama da wani wai stili ne idan ya tawo yanzu kudin da ya ware wa banza idan ya tawo kudin bai ya kare to sai zai turo ba kudin sa daga inda yake wai su kirin kaga wannan inda ba su basira ce Allah ya tawo saboda haka Allah madaukakin sarki yake gaya mana alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafiri ta'udduhum azza Allah yake fara ta ajal alai kada kai musu gaggawa gaggawa yi musu addu'a domin annabi ya musu yayi gaggawa yi musu addu'a Allah zai halaka al'umma ta da yayi gaggawa shi da da abin da ya faru sai addu'a sai Allah ya gire da yayi gaggawa to ya dani kamar yadda annabi zuwa ya rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazaru bi yudillu ibadaka wala yajidu illa fajiran kafara da annabi yayi addu'a jiwa da jiran gaba da al'umma idan Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum yawmin tashtatu fihi al-absar kada kai tsammanin wato wato Allah a rafkare shi dangane da ababen da zalimai suke aiwatarwa Allah ya yi musu jinkiri ne saboda zuwan wata rana da ido zai raina fata Injili Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a wata aya da wanzu wata Ibrahim kul ta mata'u fa inna masirakum ila Allah. Ya ya mutu ku dan jira din kadan amma ba ko muku ita ce wuta. Injili Allah yake inna ma na'udu lahum adda hakika muna kididdige musu shekarun su ne adda mutukar kididdigewa. Saboda haka kwanakin da aka jinda ya mutu kamar yadda ya faru da Asirin Wa'il yana nan iyakacin su ba zai ƙetara su ba saboda haka duk wani azali ne shi ma iyakacin kwanakin da Allah wani hukuncin sarki ya jinda ya masa iyakacin da zai tsaya a kan shi ne inda ma na audu lahu adda sai Allah ya ce يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عمدا Allah madaukakin sarki yake yawma da ashirul muttaqi amma ka tambaya wace rana ne Allah ya ce ranar da za mu tashi wato masu tsoron Allah ila rahman ta zuwa ga ubangiji madaukakin sarki ar-rahman mun ce wannan kalmar ta mai mai so sai tara a cikin wannan sura mai albarka ar-rahman wanda za su zo wato tawaga tawaga sai kaga kawai wani ayayi ya to kawai shi ne wuku convoy za a yi kasan cikakken convoy shi ne a yi ayarin da za a duba ba jagora ba ne a gaba kuma ba a baya yake ba yana tsakiya watakila a gaba ka fara ganin babura sannan ka ga ambulance sannan ka ga jami'an tsaro sannan ka ga sannan ka ga shi ne convoy to haka wato tawaga za su gaban Allah madaukakin sarki tawaga tawagar masu azumin litinin da al'amin ya Allah ya ce biyo kungiyar su daban masu yin sadaka biyo kungiyar su daban masu kyauta yau kungiyar su daban masu duk wani aiki alkhairi shine hukun ayin Allah ne da kansa zai karfe su a matsayin manyan bai to shine yau mana turul muttaqina ila rahmani wafdan amma da aka zo kan kafirai sai ke wani tuqul mujrimina tuqul mujrimai koro su da'i koro su da'i ila jahannam zuwa ga jahannama wirdan su fada cikin wani kwari suna masu jin kishirwa haka ne Abdullahi da Abbas da Mujahid da shi da ɗaliban da suka ce wato ai ɗakin shi ne wurzan za a su baya cikin wuta suna cikin ijirwa kuma ya ya kake gani aunawa kwatanta za ka yi da dabbobin da ijirwa ta iji ai za ga wanda yake da wanda su mutum ɗaya ne yake kado su ba fulatani ko wato yaron ba fulatani ya kado su idan suka hango ruwa sai sun jira ba fulatani ya kada su ruwa za ga kawai gangarawa saboda wannan kishirwar da suke bi to saboda haka haka su ma wayannan mujriman masu laifi da sabawa Allah haka za su fada cikin wuta cikin wannan wato cikin wutar jahannama yadda ka san wanda aka koro kuma suna shiga sai su fara neman ruwa saboda kishirwa suke bi kamar yadda muka ji a suratul kafi wa in yastajibu yughatu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa suna shiga ciki kuma ga wuta na cin sai su fara neman ruwa sai Allah ya ce a tsebo musu ruwan narkakkiyar dalma da ruwan mugunya a basu da sun da yabo ruwan kafin ya je saboda zafin da kafin ya je fuskar su gaba ɗaya fuskar sai ta zabo ne kuma ana ba su ruwa ana cewa Allah ya tsire muku albarka ga gidan sai kun ja wato ana dukan su bisa shirabu tun da irin wannan bisa tun da irin wannan abin shan naku wa sa'at murtafaqa kuma Allah ya sauki duk wanda ya zo wannan gurin yayi asara ita ce abu wannan kalmomi kira Allah barkatun sarki yace la yadin sunan shafa'a ba za ki iya mallaka ceto ba wanda zai mallaki ceto duk wanda ya lamu cewa a duniya yake wai zai ce ka ƙarya yake domin manzon nabi ya ba wa indahu illa bihi ba wanda ya zai ceto sai da izinin Allah za a yi ceto amma ba wanda ya san zai yi domin Allah shi zai bada oda zai bada umarnin cewa wani zai kai ceto al-imanu wal amalu salih shi ma idan kana da wannan kyakkyawan da doka cewa Allah ga hadisin ceto da muka ji a lulu wal majal cikin bukari da muslim dogon hadisi ce ga annabawa ba ba san za su ceto ba sai Allah ya gaya musu domin a shafa'atul uzma idan aka zo a wannan yanayi kowa ta kansa yake za a je gurin annabi Ibrahim ya ce a annabi Nuhu annabi Adam annabi Isa annabi Musa ko ne yake ba zai iya ba to kai waye baka license tun a duniya kace wani zaka tafi da je shi a nan sa Allah yake wa kam min malakin bis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda mala'iku ba ba mala'ikan da yake ce to sai Allah ya ba shi mutane ba za su yi ba annabawa ba za su yi ba sai Allah ya ba su izini za a yi ceto ta ceto kam kamar yadda ya tabbata za a yi za a yi ceto amma ba wanda ya ce sai Allah ya ce je ka kai yaji da Allah yake ga mana la yamliku la shafa'a ba za su iya mallakar ceto wa illa man istaqada inda rahmani ahada sai wanda ya riki alkawari a gurin ubangiji mara wakil sarki wa yake da wannan shine aka ce ba wanda ya zanta amma ranar alkiyama akwai su waɗanda Allah zai gaya musu cewa ta su yi ceto saboda haka kaga shi ba ya bi da kyawawan ayyuka shi ne za ka yi ta yi ka wato ka rika kara Allah madaukakin sarki ya sa ka ceci dan uwanka ruba annabi ya faɗa hadisi Abu Sa'id al-Khudri cewa aboki zai shiga aljanna wanda kuka saba zuwa karatu ne ka duba aljanna ka laluba sai ka ga baya gaba ɗaya ka laluba ko ina sai ya ubangiji wato aboki na wani da muke zuwa karatu ne ba wanda muke zuwa kulab ba ba wanda muke zuwa shiriri ta ba ban ganki ba ya ubangiji ana kuma ka ce ba za ka buɗe na mana ba wato ka ce duk abin da muke so za ka yi mana Allah ya ce kun duba ba ku ganki ba a ce to yana nan zunubi ya kai kyauta ya ubangiji ran ba bai da ba idan yana ta ya Allah bara wakin sarki ya ce to ku je an ba ku ce dan ka ku ce to shi da Allah ya ce al'akin lahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina abokai rana alkiyama zage zage zage in ba wanda suka yi haduwa akan wato bin Allah ba satin da ya wuce na faɗa a karatun mu na akabul jana'i yau akwai wani bawan Allah bayan mun gaba karatu a nan yayin wata tambaya ne fa'ida ina ji a daren ne ko wani gari cewa mun yi magana wato nahdu alamu bil ladina hum aula bi hasiliya da Allah ya faɗa a cikin wannan sura satin da ya wuce cewa aka shiga wuta wanda ya tsora wasu akan jirgi da wanda tsora shi akai wuta tsora ta da ɗaya ba saboda haka wanda ya zama kawali ko kuma mai janyo mutane ko wai koya wasu azabarsa daban take da wanda shi koya ba ake sai yake mun to idan kai yanzu wanda yake yi ya tuba amma wanda ya tsora har yanzu ba tuba ba me ya za a yi kace zuwa yake ka ta gaya ba in dai ka san kai ka koya masa kai ta gaya masa kai ma ka tuba ka dena saboda haka ya tuba ya tuba wa Allah kuma kai ta gaya masa albarkaci da ka samu kanka yanzu cewa yanzu da ka dena ka samu kanka rannakiwa kana jin daɗi kuma ba ka da wani matsala wala huwa za ka tafi aika ne idan kai sai kuma ka tafi istighfar mun kai mugu mugu mugu wata kai ta istighfari kuma kai ta gaya ba ko da yau kuka hada abin da za ka gaya ba kada ya zo yana yi kai ka ku ta kai shiru idan yana yi ka ku ta kai shiru to duk ran da ya ji an ba ka ba amma in dai kana gaya ba daga baya kai iyayen da yi Allah ba da wajen sarki zai zai zai yaje ba wannan shine abin da ya kamata a lura a kuma kiyaye to ni za a gurin kai ibn qayyim al-jawziyya yake cewa lokacin da yazo wato ya kalli hadisin kidu sai yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi wato abokai za su da su ce abokan sai yake wa ɗalibansa ku duba girman malami ya zuka irin ibn qayyim yake wa ɗalibansa dan Allah ya ji in muka je kiyama in kun duba yin aljanna ba ku ganin ba ku nemi sai tura a gurin Allah madaukakin sarki ko Allah ya yabe ni yake ga wa daliban sa haka yace da zarar kun duba cikin wuta aljanna kai ba ku ganna ba to ku duba ku nemi sai tura a gurin Allah madaukakin sarki wannan tawazu ne saboda ko shakka babu wannan shine abin da ya kamata lallai wato mu lura cewa ceto za a yi shi amma Allah madaukakin sarki shi ya san waɗanda za su yi ceto sai Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله أمره كثير تركيته وقال اتخذ الرحمن ولدا هذا جاء الرحمن تي suna cewa lallai ubangiji arrahman ya rikida na kan jitum sai an idda Allah ya ce hakika kun zo da wani abu wanda yake aziman wa qiman shine idda mai girman gaske a cikin wato riyawa ku da kuke shine Abdullahi Abbas ma cewa abin da ake nufi kenan aziman mujahid ɗalibinsa da katada da imam bali duk yawan suke idan bi ma'ana azima kun zo da wani abu wanda yake babba da kanu samawati saura irin wato sammai ya tafaddar na minhu su tsatsaki saboda wannan magana da kuka faɗa sama ba saura irin tsaki saboda wannan mugunyar magana da suka faɗa shine takabi samawati ya tafaddar na tsatsaki wajen shakul ardu kasa ma ta tsatsaki kaga duk wannan kalmar Allah ya gaya wa sama idan sama'un fadar al-insidar shine tsatsagewa idan kiyawa ta zo sama za ta kike ki da Allah yake cewa an tara min tabawu yanzu baka taba ganin sama tana dikin ba shekara da shekaru haka ka ta zo kuma haka za ka tafi ka banta to amma in kiyawa ta zo sai Allah ya sa ta kike sannan kuma yace idan sama'un shaqqat shi ma dai tsatsagewa ke al-insidar tsagewa to dai Allah ya amfani da kalmar wato dangane da zama ya tafaddar da minhu kalmar da za wato ita kanta saba wato saba ta kuda ta kike wajen shaqul ardu kata ma ta kike ki wata shiru jibalu hadda sannan kuma wato kata duwar wasu gaba ɗaya su koma gari saboda girman wannan kalmar da suke fara shine wata shiru jibalu hadda kasa ta kusa ta koma gari shine Muhammadu bin Ka'ab yake cewa saura kirsi na nusu da yiwa tan kan mana kiyama dan da an taba ta zage ai kiyama ta zo idan kasa ta zage kiyama ta zo to cewa Allah Allah madauke zargi wato Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce wannan kalma ce babba Isa wani bawan Allah da yake ga mu wai a makaranta a nan cikin makarantar da dukkan jira dubawa har yanzu cewa a wata makaranta ya kamata kuma in na faɗa ɗan uwa su dubo mana a gani cewa an ana ware ko model school ko irin primary din nan a cikin makarantar a nan gandu ake gaya mu cewa a cikin ajin an ku zara ɗauko wannan hotuna a yi info kaza da an zo an sa jefo jizo eh ya gaya mu wannan ni ban gani da ido na ba amma dai ya kamata mutanen mu a duba cikin musulmi muke ba inugu ake ba jebo Jesus a gurin ƴaƴan musulmi mun yarda da Jesus ko amma idan ka jeba wa yaro wannan yanzu ka fara sa masa wani tunani kuma ka fara sa masa wani tunani yawa jebo ta ko ya samu ko to ji dai abin da ya ga wani ya ce ya gani da idan sa har makaranta ya zo ya samu wani bawa Allah ya ga mu ina ta so in je wato kuma ban samu lokaci ba cewa wannan wato jeɗin ko jizo ta kasa wannan ba daidai bane kuma gaskiya irin wayan abubuwan da kuke raina suna sa bujiba da samu mutane Allah ko irin makarantu da aka ce private school wasu za a ce kirfa idan shi ma an faɗi wannan amma ba mu san wayan makarantu ba ne kuma an ce a cikin Kano to an rufa ido yaran da za ta turanci amma sun iya kiristanci a rufe ido ba an kawo abinci ya koya a ce Jesus ne ya ga ajiye masa alawa ce Jesus ne ba tun daga nan za a fara mai yaran ka wani iri ba turanci ba ko tafiya zai rika yi abcd na gunsa sai Allah ya kona ka Allah in dai kana da rika kai da aka yi man wannan abu domin haƙƙin da yake kai iyaye wato na tarbiyya na wajibi ne ba na mustahabbanci bane Allah ya yi ku an fusa kuma alaikum lara ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku daga shiga wuta sai da cikin hanyoyin ku shine sai ka san waje kula ba da kanka sai ka kula dole ta hanyar addini ko ta hanyar zamani dole ba wai ya turanci yake kallo ba hatta abin da ya shafi wato tarbiyya sai ka kalla idan mutum yana da turanci na mutar hankali amma bai da tarbiyya wani ka hakura to ina ruwan mu da turancin ka nawa nawa ne muna ganin su ga yaran nan suna ta zuwa amma ba su da tarbiyya sau da haka wannan shi ne duk da cewa wasu ba kawai shi suke kawai mutum ya wuce da ɗansa ya yana zuwa turanci shi kenan da yawa illa nadira eh din ba da aula kenan a samu ga turanci ga tarbiyya haka ake so ga larabci ga tarbiyya haka ake so amma yare kawai yare ai ba ilimi bane tarbiyya ko wajibi ne ka ba wa ɗanka wajibi ne sai Allah ya tambaye ka sai Usman dan bodi wace yayin ka goma sai Allah ya ba tambaya sai bayan daya idan ka aka ba tambaya akan wani kace kaza kaza kai wanda sai Allah ya tambaya annaba ne da ka suna kace haka kace yi idan aka ce eh zai ji to maza sai na biyo ne kago akwai aiki ai Allah ya kiyaye Ibiza hadisi ya tabbata a wato a Musnad Imam Ahmad hadisi Abu Musa al-Ashari Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la ahada ko ma ahada asbara ala adab babu wanda ya fi Allah wato jure batanci da yake batanci ila al'ada ayiwa wato wani batanci a rediyo kaga ya kai kara kotu to duk batancin da ake mutane bai kai na Allah ba yasma'uhu min Allah duk wani batanci da ake yi wa mutane bai kai wanda Allah yake ji ba me yasa annabi yake wato yad'una lahu walada ko kuma innahu yushriku bihi mutum yana shirka da Allah yad'una lahu walada suna riya wa Allah yaya wa huwa yarzuqu ma al-hali yake azurta wa yu'adi yake wa tunabiya ko yadi ba wa adu kuma yake kawo musu da duk abin ki amma dai sai yana da kuma ya ce bai yi ya ce babu sun ce kana da to ba wanda ya ba Allah hakuri jure fatan ya da Allah to shi da Allah wa rabbi sarki yake ga mana cewa ta kadu samawati ya tafarrana minhu saura irin sama kamar da tsaki wata shaqul ardu ita ba kasa ta kike ta tasirul jibalu hadda sannan kuma duwatsu su koma wato dari duk girman su gaba daya me yasa Allah madaukakin sarki yake wato abin da zai janyo wannan ya faru shine an da aure rahmani walada saboda an riyawa Allah da ko yaya to ma sai sun ce malaiku mata ne kuma yayan Allah ne haka ce mana Allah yake wa ma yanbaghi lil rahman bi dace da ubangiji a rahman ba an yadda sai da walada da ya rikida sai Allah yake إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أنا إن كل من في السماوات والأرض لكن أي دول لسكين سمينا كسيدة بعدين ai kullu man fi samawati wal ardi duk wanda yake cikin samai da kasai za su zo wato Allah maka hukun sarki ne ranar alkiyama illa ati rahman ba dai sai sun zo ubangiji wa hukun sarki a rahman wato mirama abdan a matsayin su na bayi kowa a bawa ne tun da kan mala'ika jibrilu har zuwa wato mala'ika na kasa tun da kan annabi alaihi salatu wasalam har zuwa duka bayin Allah madaukakin sarki kowa a bawa ne shi da Allah yake tabbatarwa annabawa mai ibada alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja to kina Allah maka kucin sarki yake to gaba ɗaya wanda suke tambayi da kasai za su zo ubangiji ne a matsayin su na bayi da kada sahu hakika Allah maka kucin sarki wato ya kiyaye su shine ahsahu ya kiyaye bayansa wa addahu sannan kuma ya kididdige su ai alima adadu Allah ya san adadin bayansa na sama da kasa ila yawmin qiyamati har zuwa ranar alkiyama zakarihim wa wa wa maza da matan tajiri wa kabiri yara da manya duk Allah ya ga adadin to shi Allah madaukakin sarki yace wa kulluhum ati gaba ɗayan su za su zo ubangiji ne yawan kiyamati ranar alkiyama wanda a ɗaya su kowa zai yi kai ba wanda za su tattaro ce to ai ga kaza ba wanda wanda Allah ya faɗa cewa bayan an tattara ranar alkiyama an rude da ku kuma za a yi tawaga tawaga ta bayan Allah cewa masu kyauta suwari masu sadaka suwari masu azumin nafila suwari su je wa Allah madaukakin sarki a matsayin gungugun sai Allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا الله من أوكتين تركي يجي يا ولا إن الذين آمنوا لن يؤمن بالسيد إيمان وعمل الصالحات تك عيسى كأيوكا نجد الله من أوكتين تركي لكن سيدي سيجعل لهم الرحمن ودا da sannu ubangiji madaukakin sarki zai sanya soyayya a tsakaninsu ubangiji ar-rahman zai sanya soyayya a tsakanin su shine malamai suke cewa wato wannan ana magana wato akan waɗanda suke ayyukan da Allah madaukakin sarki ya yarda da su saboda biyayya ga annabi alaihi salatu wassalam dangane da abin da wato ya koyar da su da kuma kyakkyawan ikhlasi da suke da shi a cikin zuciyarsu kamar yadda hadisi ya tabbata ga musnad na Imam Ahmad hadisi Abu Hurairah annabi Ali sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah idza ahabba 'abdan da'a jibril idan Allah madaukakin sarki ya zo bawa sai ya kira mala'ika jibril fakada sai ce ya jibril ya kai jibril domin shine shugaban mala'iku inni uhibbu fulana ina son wani dan wani ba ibbu kai ba ka so soyayyar Allah madaukakin sarki ba kai kake janyo ta ba wani bawan Allah kamar da wato Ibn Abi Hatim ya kawo a tafsirinsa sai akwai bawan Allah da yazo yana ta yin ibada ya ji to yake mutane su yi sai da yake kara bakwai ya ga ba wanda ya kula shi ba har ka kawai yaji sai da yake ce ji baran Allah ne yana kuma yi dan Allah madaukakin sarki sai Allah ya bayyana wa mutane saboda haka idan ta abin da zaka yi idan kai zaka yi ba sai Allah ya kane ka da dabara amma idan za ka yi abu don Allah duk karantin wato dabara ka da waye ka ji kuma Allah ya bayyana wa mutane a shi abu don Allah ba kai kake cewa a gani ba zainul abidin alin zainul abidin kyauta da yake yi ba wanda ya zai ai duk sai da Allah ya nuna mutane gashi yanzu mu ma muna faɗa madina ake yi a je a ajiye shinkafa ko algama a zoro kawai a sa fi sabilillah aka rasa wa yake bayarwa idan ya zo gandun albasa aka yi yawa a gandun albasa aka fara aka yi ta surutu in ya ji zai canza unguwa zai kowa ya rage kawai tunda ba sa rufe koba kawai da zai ya kana zai dau abu a kafaɗar zai zai zai ajiye ba da ba sai ya gama sauƙin ya gama waye ke da bukata kawai zai je ajiye an sai da aka yi gabar da wata rana bayan ya rasu ba shi man wanka sai ta ga tabo a nan ta kanta duk kafaɗarsa hanya wannan bawa Allah ba ji kai yace kai wannan sadaka ba sai to to ba mu sani ba ko ji ne ko waji bane sai da kwana biyu bayan an binne shi sai abda an dina kaiwa gaba ɗaya ba wata unguwa da ke ba da rahoton ana kawo sai wannan masu wankan gawa suka ce Allah ko shakka ba ba aliyu bai da tsari ne domin sun ga kanta a nan din daga lokacin da ya mutu aka dina kaiwa to ko a ƙarƙashin ƙasa kake aiki alheri Allah ya ga dama sai ya bayyana shi to kawai abin da ake so ka yi don Allah ka yi don Allah amma idan za ka yi don mutane to Allah zai kyale ka da mutane na na ine tsawon bai bauta ta Allah ba kasancewar bauta ta ubangiji wa rabbi kai abu don Allah ba ruwanka da wani daga lokacin da kake jin cewa wani za ka yi wato ka tashi daga bawa Allah ka kowa bawa mutane ko min ibadati rabbil ibad ila ibadati ibadi ka tashi daga bautar ubangijin bayi ka koma bautar wato bayi to shi ne Allah mana kai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa to malaika jibril zai ga yawa Allah zai ga yawa malaika jibril ya ce ina son wani fadi kana zai ce fa yuhibbu jibril sai jibril ya ce yana son ka kawai kana kuma yunadi min ahli samaa wato fi ahli sama sai malaika jibril ya kira duk malaikun da suke sama wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ya kira wasu sai ce da su inna la yuhibbu fulana ku sani Allah yana son wani fa yuhibbu wa ahli sama sai duk wanda yake zama gaba ɗaya zai je yana son sa thumma yudaw lahu al-qabul fil ardi daga nan kuma sai a sanya maka karkuwa a zukatan bayin Allah ba ko na dan banza ba bukatan bayin Allah sai bayin Allah su ji suna kaunar a annabi alaihi salatu wasallam Allah baya san shi yana san amma ba shi da wadiya yawa bayin Allah sai su ji suna kan ya ce ni bayan kowa ya ji yana san gaba gaba kiristiyano kiristiyano ronaldo su saboda haka bayin Allah na kwarai sai su ji suna kan ka in ba ka sun fi kiristiyano ronaldo ba sun ya ba domin samarin mutum ba suna kaunar su ba wani ba a kansa ba idan ya kula ka ba ba irin da ake magana ba ko ni wannan lezi ko ire iren su a kan su wani zai rera kula ka ko wani in ko ta zai ce ba ai Muhammad Sala yake zo ko a Sala ko Muhammad Sala ce ba ai musulmi ne shi yake zo ko su rika mutu waya gwara Muhammad Sala akan Cristiano Ronaldo saboda shi illu ya karanta ko wancan kuma bai ko dai ba to shi ne Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wasallam yake idan Allah ya so ka duk bai Allah za su so ka in dai bawan Allah ne mutum zai yana kaunarsa yuhibbuka billah yaji saboda Allah yake kaunar wa inna Allah idza abghada 'abdan da'a jibril idan kuma Allah madaukakin sarki yana kin bawa sai kira jibril ba za ya ce ya jibril in ni ubjudu wa la rabban ba ubjudu ina kin wa da kin ji kai ba Allah ya kiyaye saboda haka ne yake fa yubjudu jibril nan da nan sai jibril ya rika kyamar sai duka duk baya son sa in man yadi bi ahli sama sai kira din malaikun sama yace inna la yubjudu fulanan fa abjuduhu Allah yana kin wani duk kuɗi kane ce fa yubjudu wa ahli sama duk wanda suke sama sai su jiwa ta kansa in man yudawu lahu al-baghdau fil ardi sannan sai a sanya wannan ke ya gasa a ban kasa a duk bayin Allah su jiwa ta kansa duk bayin Allah saboda haka wannan hadisi ne wanda wato ibn abi ya kawo a tafsirin sa Abu Huraira ya rawaito wata ruwaya daban da take bayani akan wannan dan da ruwayar cewa idan ahabba idan ahabba abdan annabi yace idan Allah ya so bawa sai ce na da jibril sai kira jibril ya ce ni kada a waktu fulani fa tibbu ina son wa da kai ma ka so bayunadi bayunada fi sama ko bayunadi fi sama sai ya ce la a sama ثم ينزل له المحبة في آل الأرض سنة أجيه سوير أولا تسكبا وتاكتا فذلك قول الله تعالى جاء النبي اتبا جيبي إذا فضل الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا dan wanda suke yi imani suka yi ayyuka na gari Allah zai sanya soyayyar su wato azzuka ta bayin Allah da kwai shine sai ga Allah lahu rahmanu wanda Allah ya ce fa inna ma yasallahu bi lisani lallai mun yattare shi wannan littafi akan harshenka bi lisanika akan harshenka ne duba kira bi muttaqi dan ka rika yin gargadi gawa ga waɗanda suke tsoron Allah ko kuma sarki wa tunzira bihi qauman dudda kaga ai al muttaqina lillahi al musaddiqina li rasuli wanda suka auza wa Allah kuma suka gaskata annabi ne da zai fara ina al muttaqina wa tunzira bihi qauman dudda sannan kai gargadi ga mutanen da suke masu tsananin hujuma da Allah yake wa huwa aladul kitab aladdu wato shine kuma ludda jami'i na aladdu ne yawan hikima da hukuma to shi da Allah mara hukun sai idan ka yi wa gargadi ga mutanen da suka karkace ga barin gaskiya ai ma ilmi ne ilal bayin wanda suka karkata suka koma zuwa ga wanda yake fara sai Allah yake وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رسلا da Allah madaukakin sarki yace wa kama halakna wato kam din nan tana da afaniya da yawa da yawa nawa ne ko kace nawa nawa ne a halakna muka halakar qablahu kafin su waɗannan masu karyatawa ni kalmi nan kalmi daban-daban shine shekara 100 100 bayan wato wato da yawa shine ne ummatin kafaru bi ayatillah dangane da al'ummar da suka kafircewa Allah madaukakin sarki wa kadzabu rusulahu suka karyata manzansa nawa nawa ne muka halakar da su yanzu in kaje wato guraren da mutanen kauyen kauye da tsare madani da tsare in kaje kawai je ka ga gurin ya zama duk wato a ya zama kufai ba kowa ya gurin ya koma tarihi to nawa nawa ne irin wayannan mutanen da Allah madaukakin sarki ya halaka hal tu hisu min ahadi in kana jin motsin wani daga cikin su kana jin wato motsin ɗaya daga cikinsu a wajen su babu lahu mai kiza ko ba kana jin wato tasma'u min ahadi kana jin magana ɗaya daga cikinsu a wajen su babu lahu mai kiza ko ko kana jin motsin su shine hal tara minhum ahada kana ganin ɗaya a wajen su babu lahu mai kiza Allah da abu da ne abu da ya rayi da ikrima da hasan al-basri da sa'id bin jubayr da da'ab da ibn zaid suke cewa sautan shine rikizan kana jin sautin ɗaya daga cikinsu babu domin wanda take tafiya da mutane ta ta wuta ta gudu gaba ɗayan su sarakuna manyan mutane talakawa duk babu su gaba ɗaya ko sautin su baka ji yau ina sarkin musulmi galla ko abdul karim muta ko abdul salam sun wace wannan mukami ba san eh wanda ta bari ba umar salladu ko ya wuce ya wuce abu kuma shi sallau ba su da alhaji yau a zazzau a zazzau ta ba sai ila aliyu babba mala yake duk sun mutu sai an bata yan hawan su da kyan adon su ba ka ganin ko ɗayan su in ba zuriyar da sun bari ba to gina a hauka ta ba da wani rikida gaba ɗaya ba ka jin ko ɗaya to so da haka yadda wayancan suka shuɗe to kowa ma zai shuɗe ko da ba halakar da gari wato lokacin ka na zuwa zaka tafi to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana aya ta aljiji na a cikin wannan sura mai albarka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya bai mana mun dan yin jinkiri dan muna yin magarba za mu so sai muka tara yan siyasa da ke taro ana ta faɗa kuma nan saboda ni ban ɗauka zuciyar da kowa nan ba na ɗauka abun biyu abun bai bai ba zuwa ba amma da makaman sai muka janyo musu masallaci muka rufe eh bayan dan daga ban mu mun gansu da makaman suna wucewa haka wayannan su wayannan wayannan su wani to saboda haka bayan abin ya dan jide sai na tace malam da ke zo mu zago mu gani ko wato ga mutane idan ba mutane ba da hakuri sun guri gida amma kuma muka zo ina jin nauyi gaskiya in zo ga jama'a duk abinda wato ba karama abu bane zai iya hana da zuwa karatu gaskiya saboda akwai wato mutanen da aka yawo suna zuwa daga nesa to ko shakka ba wanda ba larura ba ba na so in ga na yi nisan wato karatu domin ba san hanya ake biyu ba san inda za a dace dalilin annaba ne da ta suna nake cewa wato mutum Allah ya shiri mutum da ya hanyinka ya ba baka jajayen raƙuma ya ba baka jiragen sama yanzu wani ya fahimci wani abu ta hannunka mutum ɗaya to wannan alkhairi muke kallo ko da yake to muna fatan wannan musibu da suke zuwa mana na faɗan siyasa Allah ya yi mana Allah madaukakin sarki ya maganta mana Allah ya kare ma gidajen mu da duk inda muka samu kawunan su kuma masu wannan ɗabi'ar Allah ya gane da su su gane cewa masu tsora musu wannan abun ba masa yanzu ba Allah madaukakin sarki ya nuna musu hanya duk da cewa ba faɗakarwa da zaka ji a rediyo ana kai cewa wani ya zo gashi na ya zo dan a mota ana ɗaura rabu ɗaura rabu duk baya wani faɗakar da su domin masu wannan tsiyar ba sa jin rediyo ba ta ji babu ya aiki ne wani talla da na ji ana yi cewa wani rabu da wani rabu da ya tsaya ya zo yana zuwa da ya ɗauko kuɗi ya waje ya zo da ke kuyi bankan yau duk wanda ya mara ba daidai ba kuma ma ke ji sai ɗansa yana tare da ji a tallar sai ce baba ni ma zan bi ce su ke da ka da Allah duk wannan aikin su aikin su kenan mu ba su kuɗi su dage baya su rugu shi ne irin ya ce yan kwaye ya ji kun da abin da ya faɗa ku sai to wallahi ba za mu yi ba inda da gaske ne ai da an zauna lafiya sallame kawai duk da cewa waye da kan al'umma suka so suke so su yi irin wayannan kai amma da yin kiba a wannan ka je kai dan uwan ka rauni ko ka je kai saboda kawai bambancin ziyara babu hikima Allah ya sanar da mu akwai mu gani wanki na wanki biyar muna da wanki biyar wanda mutane ne ya tabbata za su yi ke so wannan kama da ya sa shi a malam mala aka yi ya sa a cikin da yake kira ka um kuri kuduwa da yake dan wannan ba zai yi abinci biyar a fade su ba a koma amma sai yin wasiliya da malam Usaimi ne ko kuma sai idan ya ci da tahawiya na izbi wato alhalabi ka kare ka duba ra gani ya kawo su da yawa lakka sai ne zaman kai insha Allah ta'ala kuma kana je karatu musamman a lulu za ka za a zo wurin da zai yi da bayani sai kuma ina ji akwai wata kasa satin da ya wuce an yi bayani akan ayar da take magana akan cewa kowa sai ya shiga wuta sannan ubangiji ya tsiratar da masu takawa ina kan karin bayani ina ga ka nemi karatun na lafi kenan wanda aka yi akai mun dan yi bayani akai wannan kuma yake cewa a kamar yadda aka yi bayani akan cewa kowace tawaga za su zo ranar alkiyama mumine kenan sai su ji magana da yake idan aka zo ranar alkiyama wato bi ya samu kansa a wurare da yawa ina zai fara to Allah ya gaba ta mana wannan ai kukan dadi kake ne kukan dadi ne eh sai na Abubakar ai kage wannan ta faɗi cewa kowanne kowanne aiki alheri da za a zo sunan sa yana zaɓi za a ba ka zaɓa za ka zaɓi inda ya fi gidan wato tawagar annabi alaihi salatu wasalam ne kamar ƙofofi za ka zaɓi aljanna da ta wuce da dauki aljanna kala kala za a ce ka shiga ta ƙofa daban daban inda za a ba mutum zaɓi a ce ga ko kujerar maka ce yanzu aka waya awa uku su akwai karama akwai ta tsakiya akwai ta sama kawai ya ka ba ka kaci kowace ka tantanta kai ba sai kai shawara da kowa ba istikara da zaka yi domin ka san guzurin ba dai bane ko aka ne ko guzuri ne bambanci ko ba guzuri bane ko girma kujera ne guzuri ne girman dala ne to ko sai kawo ba za ka shawara da kowa ba wannan yana magana a yana nuni akan cewa idan mutum ya samu kansa a wannan guraren to zai ya samu kansa a babban aljanna Allah ya sa mu a cikin ta shine jannatul firdaus na saura mun daya alaikum salam ya eh na eh na na aikin da aka yi bai rufe wa gaskiya kawai niyyar inna mana awa da bin niyyar niyyar ka da kasa a zuciyar kan ma mutum ɗari ka tambaya Allah ya sani cewa dan shi kai ko ba dan shi kai ba shikenan saboda haka ba ba matsala bane sau da yawa musamman gurbin din da kake faɗa akwai abin da aka bukata akwai abin da ba a gani sai ka tambayi waɗanda suke a halin zikiri sai a gaya masu fitan magi ko magi kamar nama yake haka yake a kullum domin abincin su kamar dusa haka abincin su kamar nama magi ba dunkulen magi da kake ganin sa a kullum wato sai wani ya roƙi wani in ya baki ya man wankin sati ne magi Allah ya kiyaye da wannan jini a dunkule muna da gwamnan jini da sunan da kyawawa da kuma mun zama ɗaukara in sha Allah ta'ala idan har ba ba mu shafa ba ta ce mai zuwa za mu ɗan duba darasai na surar da Maryam sai mu shiga sura ta gaba. Malam Aliyu yau baya na yana gombe kusan satin da guda ke. Muna da kuma Allah ya dawo da shi lafiya, Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. muna da ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa da alkhairi Allah madaukakin sarki kada ya bamu da san zuciyar mu Allah ya zaba mana shugabanni na gari Allah madaukaki sarki ka bamu shugabannin da za su tausaya mana muna da ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka masu neman kasar mu da wakala Allah ka ba ganta mana Allah madaukakin sarki ka zauna da mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama a kaburburan masu taimakon addini Allah ka tallafa mu muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da so muka ga ɗaukaka Allah ya riko da hannayen shi a gabanin mu ya nuna musu gaskiya ba su ikon mutu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين